to ina ƙara mana gaisuwar musulunci ban sani ko na faɗa ba to ina mai tawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina so ku zo duk mu tattara ne mu je mu karanto wasu ayoyi na ƙur'ani inda Allah ke bayanin sifofi na waɗanda ake kira ibadun rahman Allah shi ne ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus salam har zuwa to Allah ya ambaci sifofi kamar goma sha hudu ina son duk yi lissafin su na waɗanda Allah ya ce su ne ibadun rahman to waɗannan sifofi idan muka karanto su kowa ya auna kan shi a na da wannan sifar kuwa mu ji su kai tsaye a cikin suratul furqan sura mai lamba 25 tun daga aya ta 63 har zuwa ta 70 da ɗoriya Allah ya ambaci sifofi ɗaiɗai guda sha hudu na waɗanda ya ce su ne ibadun rahman sifa ta farko Allah ya ce wa ibadun rahmanin lazina yamshuna alal arzi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama kaji sifa ta farko ibadun rahman bayan Allah mai rahama Allah ka samu na cikinsu su ne allazina waɗanda yamshuna alalar rihauna suna tafiya a ban ƙasa cikin tawabu to idan kana son ka kasance cikin ibadun rahman karka yi takama karka yi girman kai saboda rigar da kasa ko motar da kawo ko gidan da ka gina ko ko ko duk shirme ne kai da za ka tafi ban kasa kasa ta cinye ka kai da asalin ka tsartuwan maniyi ne kuma za a ba kasa ta kwasa la ilaha illallah to girman kan mai ashe wanda ka yana tafiya yana wani takama ba shi da hankali bai san kan shi ba kaji sifa ta farko وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما حظوا كرشي منسى مصفو في نفركو ودن السكي تفي أبن كسا هاونا الله أكبر كده كاغا متنصالي أتفيها كان غانيش ما yana tafiya yana takama yana jito kaga wannan jahili ne ku yi lissafi an samu sifa ta nawa ta farko zan tambaye ku mecece sifa ta farko sai ku ce allazina yamshuna alal ardi haunan to ka kamanta wannan kuma ba an ce wai tafiya haunan kuma ka ringa tafiya kamar baka da kashi ka yi tafiya inda Allah ya yi ka na biyu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama sifa ta biyu ibadur rahman sune waɗanda wa idza khatabahumul jahiluna idan jahilai suka yi musu bakar magana kalu sai su ce salama a ku yi haƙuri a zauna lafiya allahu akbar ba wai fa ba shi da ƙarfin ba da amsa ba ne durku samawa da ba gajiyawa ba ne kawai domin wanda ya gaya maka bakar magana ba haƙƙi ba jarunta ba ne kai ma karama ka ce jauka a sauka lafiya ba za ka ji daga bakina ka gamu da abokinka wannan sifa ce ba kana mishi bakar addu'a saboda kana son wannan sifar ka same ta wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama an ce al-imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi wataran yana tafiya sai ya gamu da wasu mutane ya suka dinga surfa mai zagi a'a babban limami babban mutum shugaban mazhaba ahmad bin hanbalin shaibani almajirin imamu shafi'i malamin su imamu bukhari wanda malamai ke cewa allah ya taimaki musulunci da mutum biyu abubakarin ayyamin ridda wa ahmad ayyamin mihna lokacin da aka gamu da fitinar cewa ƙorani makhluki ne imamu ahmad ya tsaya cak ya ce wallahi ba haka bane an kashe wasu malamai amma yaki amma shi ne wasu ke surfa mai to dama ɗabi'ar malamai kenan suna iya gamawa da jahilci daga jahilai wannan sunar Allah ce ba kuma wani abin damuwa ba ne to sai almajiran imam a suka ce ya imam rudda alaihim ka ba su amsa ya ce ni ni in tanka musu to ai su ga yanda suke a ƙasa ni kuma ga yanda Allah ya kai ni ko kalla wannan ne sama nan dama na ko hagu sai ce in na amsa sai in sauko in yi daidai da su to ni ne na faɗi dukkan magana ce a ta ya tanka musu kuma shi wannan jahilin dama abin da yake so ka tanka yawa a ce ai nai magana ce to karka ba shi wannan ta ka ba shi tarihi kenan haka malamai suka ce wasamtu an jahilin au ahmaqin sharafu وفيه أيضا لسون الإرض إصلاح أما ترى الأرض تخشى وهي صامتة والكلب يخزى لأمر الله نباح yace kai sha kulatin bangaro daga magana jahili da kiki karma ka tanka mai yau ake ɗaukaka ce gare ka ai ka ɗauka sace kallo ne duk tsayin da ya amma bai tanka mai to ai bai sa tanka mai ba sai ce ka kalli kare mana ka kalli zaki a mataral usda tuksha waya sami tun ka kalli zakoki mana ana tsoronsu amma gashi ta yi gomi amma wal kalbu yuhuza kare ana kunyata shi la'amurullahi na bahu wallahi kuma gashi kuma haushi yake to shi ne imamu ahmad ce ah to na ba su amsa ai wulakanta kai ne sai ce ba ku ji abin da Allah ya ce ba sai ja musu wannan aya wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu ce to haka ya kamata kar ku tanka musu kabar da karo na musulunci su ba su raddi kawai to kaga me an samu sifa nawa farko a yamshuna alal ardi wa idha khataba jahiluna qalu yawa ku rike za a samu guda goma sha hudu in ban yi kuskuren lissafi ba kuna bai da ni daga wacce sura muke karatu sura mai lamba nawa makiya ko madaniya mu faɗa mana suratul furqan yar makka ce ko yar madina la haula wala to kuna da waya ko maza maza inda zamanin waya ne maza maza a duba a duba ba na amsa makkiya ce ko madaniya ku dai duba dai to ku ce madaniya makkiya ce to kada muku tamba mai wahala sun ce kalmomin ta nawa harufin ta nawa duk muna lasarce wannan in ta kama kun ji sifa ta biyu وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صفاته تأكو كده والذين يبيتون هكا آياتكو لربهم سجدا سجدا وسجدا نقوم تجويدين سجدا وسجدا نعم نبي saboda me ba faduwa bane sujjatan ba ta nuni bane a idgami ko zakar nagode kwarai idgamin nan naqisi ne ko kamil na'am me ya kawo nuqsanin to me yasa zama idghami naqisi ya jama'a ya kuke shirban al ya shabab hmm? sai ku ce eh ai dalili saboda idghami tanwini ne tanwini kuma an shigar da shi cikin wawun amma an ji ɗuriyar nu'ara sujadan akwai abin da ke kira a sautul khayshumi wannan sautin da aka ji sai zamanta nu'aran ba ta nutse gaba ɗaya ba da aka zama nafisi kenan haka ne ko amma inda lamun ne ko rawun ai ba za ka ji ba wa mallam nafis ko kuwa kamil limaza لأن النون صوت النون مرغم مدخم ملطخ في اللام هذا مكامل cikin harufan mai yarmaluna saboda haka wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama ibadur rahman sune waɗanda yabituna sukan kasance li rabbihim ga ubangijinsu sujjadan suna masu da waƙiyama suna tsayuwar dare Allahu akbar kenan sifin ibadar rahman ta gaba ba su wasa da kiyaye sallah har ma suna ƙarawa da ƙiyamun lai sujjadan waƙiyama kullum cikin sujuda malan babu daraja irin Allah yi ka ka zama yawan bauta ina yin wata tambaya ila in yi ta ma'anan a rana muna ɗora goshi sonar haka Allahu akbar sonar na san baku exercise ne sau goma sha bismillah mana sau talatin da beautiful sau talatin da nawa ina aka samu nan lissafin saboda kaga sallar asubahi raka nawa ce akwai ɗaura goshi nawa yawa a zahar raka nawa ɗaura goshi nawa hudu ga takwas la'asar raka a hudu ɗaura goshi nawa sha biyu kenan ga nawa ashirin magariba raka a uku ɗaura goshi nawa ku haɗa total yawa to sai lisha raka a hudu ɗora goshi na total to a rana muna ɗora goshi so talatin da hudu farilla kawai ban taɓa na fila ba farilla fa kawai to sai ce والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وَدَنْدَ سُكَنْ kwana. ko sukan kasance ga Ubangijinsu sujjada suna masu sujuda wa ƙiyama da tsayuwar dare. Ya Allah, ko ba wasu tsanare ba tsayuwa ma a sallar safiya ƙiyaman ne. To kaga a rana kana ɗora goshi so talatin da hudu, a shekara ka ɗora sau nawa kenan, wani sake ba ku aiki. sai ku ce 34 so 360 saboda kwana 360 an samu ɗora wasu nawa kenan 34 times 360 masu lissafi dubu goma sha biyu da ɗari nawa kama amsoshinku sun sha bamban dubu goma sha biyu da ɗari biyu da arba'in ka ji fa a shekara bautan da kake shi ya sa wasu ma sai ka ga simehun fi wajohim minasarar sujud sai ka ga wani ga alama Allahu akbar to bawan Allah kana cikin ibadar rahman kenan insha Allah domin a shekara ka ɗora goshi so dubu goma sha biyu kuka ce ko da ɗari nawa to wannan wata alama ce alama ce fa da Allah ya baka sai ka je ka bar da alama din da shan giya kuma a'a ka lalata wannan da runguma karuwa a uzu bila ba ma daɗin ji fa da shan taba da gulma da ƙwaya da tsallaka gidan mutane kana sace-sace ga alama ya bada a gaba ka kama hanyar shiri da Allah kuma za ka ɓar da wannan shiri a'a Allah ka tsare mu wallahi Allah ka kiyashe mu a shekara ka ɗora goshi kana kuma Allah ba kake kira Allahu akbar Allah Allah kake kira so dubu goma sha biyu yan kan kuka ce nawa saboda Allah malam Allah ya sa an buɗe maka fayil kana cikin ibadar rahman kuma sai ka canza a'a ya Allah in ka bamu ka tsare mana imanin don mun san bamu da ma iyawa saboda abokin gabanmu ba shi da kyau shedan bai wallah to sake tambaye ku inda mutum zai mutu a shekara saba'in wani aiki zan sake ba ku kenan ya ɗora goshi sau nawa kenan har ka nemo kafin na tambaya wane mutum to kaga ɗin shekara saba'in in yi wannan lissafi namu kaji abin da malam ya gano so dubu ɗari ta to malam kaddara a wannan lokacin ka bar duniya da yadda Allah ka tafi da sifa mai kyau Allah kuwa kuma kuna jina ka fi kusa da a ce kana cikin waɗanda illa man atallaha bi qalbi ne salim saboda salimancin zuciya na tattare da irin wannan aiki a ta haka wanda shi bai taba ɗora goshi ga Allah bauta wasu sam kuma ya fi kowa jin daɗi a duniya jin daɗin shirme ne kun ji sifa ta nawa kenan وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سبحانه والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما مساورا لما صفة الله تعالى يا أبنك أبو دمر ونن أبو ديكي من الله تعالى يا صفة هدوه na karanta ayar mai nace sujjadan wa qiyama sai ne والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان عباد الرحمن صفة تهدو سوني ودن سكيت ربنا اصرف عنا عذاب جهنم كل سنة أدعو يا الله يا الله كتنكو عذاب جهنم قبرمو ashe Allah yana son ya addu'a ko shi ya halici jahannama shi ya san azabar da ke ciki Allah ka ke shi ya halici aljanna kuma ya ce ka nemi tsari na daga gare ta to in kana yi ta addu'a Allah ka tsari daga shiga wuta wannan nacewar ka addu'a ya kore wuta gabarinka alama ce ta kana cikin ibadar rahman saboda ka san bai mai wutan sai shi la yu'adhibu biha illa rabbuha to sai ka ce Allah kare to ka shigo cikin sifofin ibadar rahman wannan hikimar karka ce to a na taba karya ne na taba shan giya ne ba dole shiga aljanna ba Allah ana mishi dole ne shi ke nuna cikan rashin hankalin mutum to sai ka kwantar da kai ka ringa wannan rabbana sirf anna azaba jahannam saboda me inna azabaha kana gharaba saboda azabar jahannama kamar tara ce gharam wanda ya shige ta Allah ka kyashe mu shi kenan mai lazimtarsa ce to kaji sifa ta nawa sifar suwa ibada to idan mata ne sai mu ce ne maza sai ce ibadur rahman mata fa a ce ɗaliban arabiya me za mu ce a mutu guda ɗaya kenan guda ɗaya a mutu abdu bawa ɗaya da yawa ibadu ku bani jam'in amatu eh guda ɗaya ke yin amata na'am ayama la wa anki wal ayami ku la ba ita bace wa anki wal ayama na'am imam kai liman ne ku to banda kai na tambaya almajirai ne iri na abdullah ne ko ko awal ne to banda kai ina cikin tsofaffin ɗaliban masu tsohon masallaci amatu ɗaya da yawa ima'u kamar da ya faɗa ku saba da rike arabiya kuma sun ku suna cewa amatu ku daina ɓata sunan in dai ka sa ma ya suna amatu haka ake faɗa amatu ba amatu ba kuskure mutane ke yi ake kai ne baban amatullah sun ci ba kuskure ne ba cewa amatu sai dai ka ce amatu bawan Allah mai ake ce mishi sai ka ce abudullah yayi to so ku daina ce amatu din nan to jami'in amatu shine ima'u ima'u ba imam ba ima'u ima'u ima'u an gane ko la tamnawu ima Allah to ba gashi nan ba والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يوا wannan kaga sharhi ne innaha lallai ita jahannama sa'at kai ta yi muni wallahi ta yi muni mustaqarran a ce mazanin mutum ke ta yi muni wa muqama wajen dawamin shi kenan Allah ka tsare mu da ita ai kaga aya ta 192 a sura ta uku yana cewa rabbana innaka man tudkhilin nara faqad khadayta wa ma lil zalimin min ansar ya Allah duk wanda ka sa wata kawo lakanta shi sifa ta nawa kenan a mun faɗi nawa a kudu kudu za mu je ga ta biyar za mu je ga ta biyar za mu je ga ta biyar kenan to ku bani aya ta biyar والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما كاجي سفن كوي لسافي ناتي دكو شاهدو ني ina son ku rike lissafin ne ko da in ka tashi lecture nan gaba kai ma ka yi bayani ka ƙara sama da abin da na iya kila ka faɗi abin da ya fi nawa fatanmu da duk Allah ya karba mana saboda haka ya jama'a yani sifa ta gaba guda nawa ne yana ganin guda biyu ne wallazina idza anfaqu number 1 lam yusrifu kuma walam yaqturu walam yaqtuku walam yuqtiru aw tarwaya warsh yaqturu hasan asim yuqtiru daga aktar yuqtiru yaqturu daga qatar yaqturu arabiya kenan waɗanda in suka tashi budget in suka tashi kasafi sifofi guda biyu lam yusrifu ba su barna misali kalacin gidan shi duka-duka naira dubu biyu ne sai kashe dubu goma sauran aka zubar a bola kaga wannan barna ne Allah baya son musrifi to ibadu rahman ba su barna ita ma wannan sifa ce ai ko yawa nawa kenan walam yaqtiru ita ma sifa ce yawa domin abu biyu ne ai to ina suke wa kana baina zalika qawama suna tsakanin israfi da taqatiri ba sa watsarwa ba sa kuma kankabu kun san kankabu ko wato hannun jariri to yanzu misali barin tambaye ku mutum ne sai ya mallaki waya wayoyi guda goma shi kadai yaya yayi israfi ko yayi takatiri waya goma shi aka ce to ai babban mutum ne kasan ana kiran shi da yawa mutum ne a zakire ya mallaki motar hawa guda talatin shi kadai na hawa yayi daidai bai daidai ba yana da yaya da yawa ba ba kuma ya ba su bane a nashi shi kadai kaga barna ne saboda wannan kudaden bawan Allah inda za ka ɗabi kudin motoci uku misali ka sai magani ka kai asibitin kwanciya a a zakire misali ko watakila kana aula wala kana khairan lak alaysa kadhalik sadaka lam yusrifu shi yasa muke cewa mai shan taba mabarnaci ne kun san me yasa shi ba mai shan taba kamar ya ɗauki naira ne ya kunna mata wuta ai gaskiya ne domin kai kake ce waƙina azaban nar kuma kana buzuka annar a tumbinka kawai irin mara hankali ne kai WHO hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗi cewa taba na ba da misali taba na da ɓangare uku akwai nicotine akwai hydrocarbon akwai tobacco tar kuma dukkaninsu an ce a injurious to the health suna noshin lafiya kuma kwanaki suna yawan talla a nta suna cewa ma'aikatar lafiya has determined smokers are liable to die young wai mashayata ba suna fuskantar barazanar mutuwa suna yara kana to me zafi suka ce dole shekaru da daɗewa na taɓa ganin wani rahoto da babban asibitin makka da ke unguwar ajiyad a makka suka wallafa wallahi malam suka nuno yadda taba ke daga-daga da huhu ga huhu mai shan taba yadda ka san kwata malam kuma likitoci ne kwararru suka wallafa rahoton suka ce this is the lung of smoker هذه رئة للمتدخن غير سليمة وهذا الذي لا يتدخن وهي رئة سليمة فذاك zo ka bata rayuwa lafiyar nan Allah baka saboda taimaka amfani ne yanzu da muka zo jin karatu mu haɗu mu taro a wannan dausayi na aljanna insha Allah inda ba lafiya za mu iya zuwa to to don me za ka wata lafiya kai ba mata ba ba ko abinci da za ka ci na halal karka yi israfi yanzu kaga wannan ruwa ne Allah ya aje maka mizani gwargwadon abin da cikinka ke bukata in ka ce za ka sha wannan roba har guda ashirin nan take to baka da lafiya a baka da lafiya ashirin sai ka kasa tashi ai shi sai Allah ce Allah ta tsago fil kar ku wuce mizani komai da ka sani kar ka yi israfi ko tuka babur ne akwai akwai israfi kace kana gudu baka son kowa ya wuce ka kuskure kana da mota sabuwa hanya mai kyau hmm? zuwa kano sai ka ce kana son ka tafi a ƙasa da ainihin minti ashirin to za ka kashe kanka ke da za ka ta gudu na rashin hankali shi israfi yana na akwai nafa والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سيبوا بينا شدا منا ده هدو أبايا هدا ده بيو يوا سيسفة تقبا وني كاوتا nan fa guda uku ne fa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه كفيه fi ko fihi hi riwayarwa silatu ha'ib damir wajen habs a wannan wuri kadai sabanin ibn kathir al-makki da almajiran sabi kumbul da bazzi su suna wannan ba wannan wuri ba kawai alqurra da muke da su to bari ku ji sifofi guda uku sai mu hada da shida shida muka sama baya ko mun samu nawa kenan to ga su والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أحا عباد الرحمن سوني ودن باسا كرا وند الله باسا شركا ويو الله الله كبا متوحيدي مالا شركا مغر أبا شفا تنا da hatsari tana cinye imani wallahi wanda ya mutu yana shirka shi kenan ya lalace amin malam Allah ka yi mana gadin imaninmu wallan tuna wannan zamani da ke cike da sabatta juyarta hanyoyin shirkin ga sunan da yawa in ka shiga intanet ya shirya ne a malumfashi muka yi lakca kan illar intanet ko shekaran jiya jiya ne muka yi lakca mai taken yanar gizo tsakanin amfani da cutarwa wallahi in ka ci daga cikin cututtuka din sai ka ce kamar ka jifa da intanet ai ba zai yi ba zamani akwai site site site site na yakar Allah yau kuma Allah ya kyale su saboda lokaci akwai na kiransu agnostics wasu ana ce da su atheist wasu ana kiransu scientologist wasu kuma satanics wasu kuma free thinkers ga sunan da yawa ku shaida mu Allah na nan to ya kaza kaza kaza to kai gashi Allah ya maka mutum ya mutunta ka ya baka imani to ibadur rahman ba sa shirka ma Allah ila sanami wala mai yaqtuz ba sa kisan kai sifa ta nawa kenan ta takwas ta takwas ba sa kisa ai mutumin kirki to ya kashe wani me zafi shi halice shi ai malamai suka ce mai kisa da ka yi haƙuri da wanda ka kashe zai mutu tun da ai kullu nafsin tun da hannunka ya taɓa shi ya mutu ka shiga uku shi ne suke cewa lau sabar alƙatilu lamatal maktulu da mai kisa ya haƙuri na kashe da ya mutu yanzu a birnin zakirai akwai ɗan shekara 150 yanzu mun kun sani ku nuna za mu je mu gashe shi akwai da wahala ka samu yanzu duk an tafi mu ma ka ba mu shekaru nan gaba kaɗan babu Allah ko yaron da aka haifa a zakirai yau na rantse muku da Allah shekara 130 nan gaba babu shi ka ba kai ta da yawa zan yi kafara yaro a haife shi a zakirai yau ko a gabasawa ko daɗin duniya ko ko garin danga ko kaza ko ko jogana ko ina ne ko kano yaron da aka haife shi a yau din nan muna biyu ga february 2026 to daga nan zuwa shekara 130 babu shi malam kaɗi ba ma da yawa mai dalili هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا an yi lokacin da mutum babu shi to da haka kashe wani name shi sa masu kidnapping su yi kisan kai shaɗin ya gama da su ne wallahi malam ya gama da su sun gama ci kansu mutunci ka ji wai yaro a kanan nan tamu wai ka shiga gida kai kisa har rai bakwai bakwai ne ko shida ne hadda jariri a jefa a rijiya me ya samu al'ummarmu ne inna lillahi wa inna ilaihi wala sai ka ji abin kamar farki na yadda da magana ka kwaya kwaya in yamurai abin da suke mana kenan sun ce sai sun rama wai abin da aka yakin ba sasa in ba ku sani ba ku sani yara cikinku a najeriya an yi civil war yakin ba sasa daga 1967 zuwa 1970 shekara uku aka yi shi ake cewa yakin ojuku da odumego ojuku da philip f young da kuma isaac boro ɗin ƙabilin ijo su suka jagoranci yakin su suka yi dalilin mutane da suka mutu to shine suke su dauki fansa abu ne mai sauki su shigo nan zakirai kaga sun bude kemis kemis na magani kuma da yake mu wasu wani lokaci Allah na tuba lusarai ne mu lusarai ba haushin mutum ba san ciwon kanshi ba ai Mr. Obi Mr. Unwachuku da wanda ya taba ka sai mai rigima ka ji su su su yana sai da kwaya da niyyar ya lalata 'ya'yanmu su buɗe shaguna na zudda ciki saboda zai baka sai ka ce kai na zari malat suna nan suna yi to yanzu kwayan da suka shigo da ita kano wallahi in ka ji ban taɓa jin masurunta ba an faɗa a wani shiri na wani gidan rediyo wai shiri garkaya kwayan da masana suka ce wannan katan ko ɗaya ne ko biyu ya isa mutum a sha ma maganin ne kusan kusan sai an kusan gota bakwai amma su shigo da katan ɗari a kano ba romo masu mulkin nan kuna gani sai rigiman mulkin ku wani ne kai ne wasu shi ne abin da ya dame ku kuna cin amana hankulan talakawanku kuma wallahi sai ku bayani gaban Allah da yawa ana lalata kwakwalen 'ya'yan musulmi yanzu ba kwaya ba a ce mutum ya shiga ya kashe kuma matan nan da wai kashe fa wai ma suna da dangantaka ta jini haka muka ji to shi ne ya samu labar wai kuma an sake yi ma ko shekarun jiya ne a daidai unguwar amma shi sun kama sun kashe sun kona shi na ce kun yi daidai shi ne daidai yana zuwa gungunin magana ta kare za a samu waɗancan masu kiran kansu wai lauyoyin yancin ɗan adam su wanda aka shi ba mutane ba ne ko? la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه موانا إلا من تاب وآمن وعمل أملا صالحا فأولئك وكان الله غفور رحيم من صفة بنوني من شي تركي ننكو بصا كسا بصا شركة بصا كسا كي ba sa kuma zina aha to kaga uku ga shida baya 6.3 9 kaji sifofin iman na ce da ku sun guda nawa ne sha hudu ka ɗebe tara to da sauran mu kenan karatun mai gama ba sa zina ita kuma zina shi umanci ce zina musiba ce zina fitina ce zina kazanta ce zina dagwalo ce ba mai yin ta sai wanda yake bai zama cikakken ɗa ba me za ka yi da abin da Allah ce baya so wanda daɗi ke ciki man sarrafu zamanin sa'atu azmanu wanda lokaci ɗaya na jin daɗin zina waye ruɗe shi ko bala'i zai ci gaba da bin shi Allah ka tsare ido na zina kallo hannu na zina ka damki wanda ba ta da gare ka ba kafa na zina mutum ya tattaki zuwa gidan karuwai amma hakikanin zina shine farji ya hadu da farji wa yusaddiqu zalika kullu wa yukadhibuhu al-farju so akul ya kai matashi ya yan uwa yi kokari ka rike wato kuruciyarka ba kai ba ruwanka da wata sai matarka ta aure don da Allah ya rubuta maka aka ce ga amaryarka shi ke amma a hir a kul kuma 'yan mata muna gaya muku wannan wasiya ce ga mai ƙauna zuwa gare ku tare da mai gaya muku ba ku yayi ba kila ma kun fi shi to amma dai mu haɗu wajen yi kai nasiha walaisa akhur razanati man tajafa walakin man tashammara lil falahi jume zuhudu mai hankali ba shi ne wanda ya wauta ba mai hankali man tashan mara wanda ya zage damtse ce wallahi sai na tsira duniya fagen abin nan gasa ce tsara ka zina Allah ka tsare mu da ita mun samu nawa wanda ya aikata haka yalka a sama har mun karanta ayon gaba ɗaya ko to sai mu je ga ainihin sifa ta gaba duk inda kuka ji wallazina ku kawo ta eh duk mun fassara yi والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما آية 72 kenan ko عباد الرحمن سوني ودندا لا يشهدون الزور صفة جبا كودا da taron baya yawa inda kana son ka عباد الرحمن to عباد الرحمن ba sa ba da shaidar zur gafata malam yau akwai waɗanda suke zuwa kotu a biya su kuɗi su ba da shaidar karya alo ana kiransu pajure pajure haramun ne wallahi muna mun samu labarin su kai malam da Allah zo rigima ce wallahi ce da Allah nawa za ka biya ne zan rantsa da Qur'ani kana da gaskiya kuma za ba ka gaskiya mun kai ga wannan lalacewar Allahu akbar Allahu akbar saboda ka samu kudi kai karya kaji abin da Allah ce wallazina la yashhaduna zur ko ba sa ba da shaidar zur faɗi ba tambaye ka ba kai ƙarya shi yasa ina son gaya muku hatta takardu da ake cikewa cikewa cikewa cike kar ka ba da shaidar ƙarya akwai masu canza shekarun haihuwa to wani ce to wallahi lalura ce malam lalura in bai yi zuki ta malle ba ba zai samu aikin ba to sai a yi zulaki har zuwa aikin hajji sai mutum ya canza abu Allah ka rufa asiru shaidar zuru sauran minti na to wa idza marru bil maru kirama ibadur rahman idan suka ga lagawo sai su kau da kai haka lagawo duk zancen banza karya lagawo ce munafinci lagawo ne an samu sifa na kenan sha ɗaya yawwa sai sifa ta gaba والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وأندا إذا ذكروا بآيات ربهم بأمس وأزي باسا شاتا ومنجي ba sa fatale da wa'azi sai ce astaghfirullah za mu gyara duk lokacin da ka ji aka ambaci abu mara kyau kana yi kai ba sai ka gaya mutane ba tsakaninka da Allah ka je ka ba shikenan karba maka asiri ba to wannan ma sifa ce ta ibadur rahman saboda lokaci sauran sifofin guda nawa biyu ko yanzu mun samu nawa sha biyu to ka kawo ragon biyu والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما guda biyu ne nan guda biyu ne 12 plus 2 sibobin kenan su ne waɗanda suke ce ya rabbana hablana min azwajina ya Allah daga matanmu da zuriya kai mana baiwan qurrata a'yun ƴaƴan da zamu yi alfahari da su ai shine kuta ayin amma ce ka haifi dan fashi hauzu billah a kyashe mu a ce ɗaya ya allabi kowa unguwa ka samu ya'ya nagartattu mahaddata qur'ani masu ilimi masu taqwa masu kamun kai masha Allah shine qurrata ayun to wannan na faruwa idan ka samu mace ita ma qurrata ayun akwai mace fitananna kuma akwai miji shi ma fitananne to kaga addu'ar a sami qurrata ayun sifa ce ta nawa ta sha uku waje Allah lil muttaqina Allah ka samu zama mu ne jagororin tsoron Allah sibobi nawa kenan
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
sifofi nawa kenan to kun ji sifofin ibadun rahman shin mana da su duka wa zai faɗa ai ba za ka yi kanka ba sai ka ce insha Allah mana da su malamai sun ce duk wanda ya ce ni mumini ne to ya zalunci kanshi sai dai ka ce ni mumini ne insha Allah ko duk wanda aka ce jama'a da Allah waye mutumin kirki sai ka ce ni ne to ka zama mara kirki a lokacin nan ƙarya ka yi wala tu zako an fasa kun sai dai ka ce in Allah ya daɗina cikin su to kun ji sifofin kenan mun dawo ne mu yi karatun saboda an ce yan uwa sun zo su malam sun taho to bai kamata mun taho ta kan a ce ba mu zo mun dan faɗa abin da Allah ya hore ba ko Allah ya sa mu taro a kan ladan gaba ɗaya ne ya kamata mu tsaya don aje a huta waɗanda suka zo daga nesa Allah mai da ku gida lafiya ya kara mana albarka da taimako da sabati da imani da takawa da khushu'i da inaba da ikhbati assalamu alaikum